والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم رساكي سادوا a wannan masallaci mai albarka masallacin indimi trust islamic center a nan garin maiduguri jihar borno a wannan yammaci mai albarka yammacin biyar ga watan ramadan shekara ta 1447 hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma ya dace da 22 ko 21 ne 22 ga watan biyu shekara ta 2026 miladiya muna rukun Allah subhanahu wata'ala ya mana taufiki ya datar da mu jiya mun kai ƙarshen ayata goma sha shida a cikin wannan sura mai albarka suratu hud alaihi salam yau kuma insha Allah za mu ci gaba daga ayata goma sha bakwai muna rukun Allah subhanahu wata'ala ya mana taufiki ya datar da mu ya ba mu ikon fadar daidai abinda muka yi kuri a ciki Allah ya gafarta mana yawon ayi kuma Allah ya karba mana kurakuran mu kuma Allah ya gafarta mana Allah ya sanya rayuwa Allah ya sanya rayuwar mu albarka amin na bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في ملية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون نعم الله تعالى يكتوى أفمن كان على بينة من ربي shin yanzu wanda ya kasance bisa ga hujja daga ubangijinsa wa yatluhu shahidun min kuma wani mai shaida yana biye da shi wa min qablihi kuma a gabaninsa kitabu Musa akwai littafin annabi Musa imaman yana mai abun koyi abun ai koyi da shi wa rahmatan kuma rahma ulaika yu'minuna bihi wadannan sun yi imani da shi wa man yakfur bihi duk wanda ya kafirce masa min al-ahzabi daga cikin kungiyoyi fannaru maw'idu to wuta ita ce makomarsa wala taku fi miryatin min saboda haka kada ka kasance cikin kokonto dangane da alqur'ani innahu alhaqqu min rabbik wannan alqur'ani gaskiya ne da gurin ubangijinka walakin aktharun nasi la yu'minun sai dai mafi yawan mutane ba sa imani a wannan ayar Allah ta'ala yana nuna mana bambancin mu'minai da kuma bambancin kafirai munasabar wannan aya da ayoyi da suka gabata waɗanda muka karanta jiya a cikin ayoyi da muka karanta jiya akwai waɗanda suna tuhumar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama am ya ƙuru naftara suna tuhumar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama cewa shi ne ya ƙirƙiri alƙur'ani ma'ana ba su yi imani da alƙur'ani ba ba su imani da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba sanda kuma Allah ya zo bayanin irin yadda suke son duniya man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha duniya kawai suka sa gaba ba ruwansu da imani babu ruwansu da alƙur'ani to shine anan ayat da makaranta yanzu Allah ta'ala yana nuna mana wanda yayi imani yana da hujja da gurin ubangijin sa ba zai zama to daidai da wanda bai imani da Allah kuma abin da yake ba wai ya gina ne akan wata hujja ba malamai sun tattauna tattaunawa mai yawa dangane da abin garori da dama saboda akwai ihtimali wajen zama'ir da sauran abubuwa afaman wanda wa ake nufi da wanda sannan ala bayyana min rabbihi me ake nufi da bayyana min rabbihi wa yatluhu bi ake nufi da yatluhu bibiya ake nufi binsa ake nufi yana binsa ake nufi ko yana karanta shi shahidun mai shaida wa ake nufi alkur'ani ake nufi ko malaika jibrila ko ko wannan minhu daga Allah ko daga alkur'ani wa min qablihi gaban duk wadannan gurare da malamai suka tattauna tattaunawa mai yawa musamman irin su imam ibn atiyya da imam ibn taymiya da imam ibn ashur to ba za mu shiga cikin waɗannan wato tattaunawa ta malamai ba domin kar mu fita daga cikin manufa ta tafsiri manufar tafsiri galibi ko kuma asali musamman watan ramadan shine a karantar da mutane a fassara wa mutane alkur'ani su fahimci maganar Allah kuma me Allah yake so daga gare su kuma abinda suka fahimta su sa cikin aiki to fada da tattaunawa wajen bayani wannan ƙarin halalaci ga wanda suke da ido don wani sa'irin idan maka ƙara bayani ka ƙara bayani ka kawo nahu ka kawo da irabi ka kawo balaga ka kawo ƙa'idojin tafsiri sai ka ji da yawa daga cikin masu saurare ka ƙara sa su cikin duhu ko ba ka bane kaɗan daga cikin ɗaliban ilimi za su amfana to amma duk da haka wani sa'ili bukatar za ta taso a dan fara da bayanai wani kuma a takai wani sa'ili kuma a takaita muhimmi daga ciki dai mu ji mi mi Allah ya saukar mi Allah ya ce a cikin alkur'ani kuma ta yaya abinda Allah ya nema daga gurinmu za mu sashi aiki wanda shine babban abin da ake so to Allah subhanahu wataala ya datar da mu za mu saboda haka zamu takaita akan fassara kamar guda biyu wajen bayanin wannan aya afa man kana ala bayyinatin istifham inkari ne malamai suka ce wannan ba za su zama daidai ba wanda ya kasance ala bayyina akan hujja mana yana da hujja abin da yake akan hujja yake abin da yake fada da aikin da yake yi da ibadar da yake yi ya samu ya samu hujja ne da gurin Allah subhanahu wataala Allah ne ya sa shi ba shi ya kawo ba ba daga gurin iyaye da kakanni ne ya gada ba a'a Allah ne ya saukar min rabbih da gurin ubangijinsa to afaman kana wanda ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi koko mu'mine da manzon Allah ake nufi to malamai sun tattauna amma dai bisa ga ka'idojin tafsiri to a tafi akan umumi yafi afaman kana duk wanda ya kasance ala bayyina akan hujja shugaban su farkon mutumin da zai shiga wannan aya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi ake saukar wa ayoyi hujjoji sannan ya sanar da mutane ya karantar da mutane sauran jama'a su karbi sako da yazo da shi su yi aiki da shi saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga sauran mu'minai ya shiga duk mu'minin da yake da hujja ya karbi sako manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya imani da alqur'ani ala bayyinatin min rabbih yana kan hujja bisa ga ubangijinsa a ta to su malamai suka kawo iskali ai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake magana anan sauran mu'mini ba za su shiga ciki ba saboda me a cikin ayar Allah ta'ala ce ula'ika yu'minuna bihi inda da manzon Allah ake nufi ai da ba ce ula'ika ba ana fahimta na'am inda mu'mine sun shiga ciki inda inda musoran mu'mine ba su shiga ciki ba da ba ce ula'ika yu'minuna bihi ba wannan yana daga cikin hujjar malaman da suke ganin cewa afa man kana umumi ne dan me Allah ya ce ula'ika yu'minuna bihi da ula'ika yu'minuna bihi ina magana ne da afaman kana ala bayyinatin min rabbih to ya aka aka ce afaman kana bai ce afaman kano ba to malamai suka ce an yi an lura da lafazin man dan lafazin man a matsayin mufradi yake ulaika yu'minuna bihi aka hau da sigar jami'i an lura da ma'anar man domin man wajen lafazi guda mufradi ne amma wajen ma'ana ma'anarsa gamamme ne man amana mana duk waɗanda sun imani ba da mutum da ake magana ba an fahimta to afa man kana ala bayyinatin shin yanzu wanda ya kasance akan hujja min rabbihi daga gurin ubangijinsa ya shafi manzon Allah ya shafi sauran mu'minai wa yatluhu yana biye da shi yatluhu hu damir ne na zai koma wasu suka ce zai koma ga afaman kana ala bayyinatin min rabbih duk wanda ya kasance bisa a bisa ga haske ko a bisa ga hujja daga gurin ubangijinsa ko wani mai shaida yana bin sa ana fahimta bi da ake nufi anan shine ma'ana ba wai bi kawai ma'ana yana yana bashi kwarin gwiwa shahidin wani mai shaida to wani mai shaida wasu malamai suka nan malaka jibrila ke ne wani mai shaida minhu daga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kan hujja daga gurin ubangijinsa mu'minai suna kan hujja daga gurin ubangijinsu hujjar su ba anan ta tsaya ba malaka jibril yana nan yana bin su yana kawo musu wahayi yana ƙara bada shaida akan gaskiyar addininsu an fahimta da wannan aya makiya ce gabaɗin alkur'ani bai soka ba lokacin aka saukar da wannan aya wannan tsora da mu'mini da suka imani da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama to malaka jibiri yana ƙara zuwa yana karanta musu ayoyin alkur'ani yana ƙara tabbatar da gaskiyar abin da suke kai na addinin musulunci shi ne waye yana biye da su ma'ana yana karfafa su yana ƙara musu hujja shahidun mai bai da shaida mai ba da shaida kan gaskiyar wannan addini mai ba da shaida kan gaskiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama mai ba da shaida kan gaskiyar wannan alkur'ani min kuma wannan mai ba da shaida min daga allah yake shi ne mala'ika jibril an fahimta na da wasu malamai suka ce a'a wa yatluhu yana biye da wanda yake kan hujja shahidun ma'ana alkur'ani shine mai shaida a nan minhu daga alkur'ani qur'ani ne zai soka ya ƙara gaskata ayoyi da suka gabata suka sauka a gaba a baya to da haka anan shahidun mai shaida shine alkur'ani minhu daga alkur'ani ba ga Allah zai koma ba ko kuma minhu ku ce daga Allah dukan nabi sun fassara shi anan to qur'ani shine zai bada shaida akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan mu'minai cewa wannan addinin gaskiya ne tunda wasu bangarori ne wani bangare ne na alqur'ani ya sauka kuma wani bangare zai ƙara sauka ya ƙara gaskata ayoyi da suka gabata suka sauka tunda alqur'ani yusaddiqu ba'dahu ba'd wani sashi na alqur'ani yana gaskata wani sashi abin nufi a nan a takaice wa shahidun minhu mafasara da jibrila ko wa shahidun minhu mafasara da alkur'ani abin nufi da a nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da dukkanin mu'mini da suka yi imani da shi suna kan hujja sun yi imani ne bisa ga hujja ba bisa ga sararrai ba to kuma wannan hujjar da ta sa su suka yi imani ba a nan ne kadai hujjar ta tsaya ba akwai hujjoji suna ƙara zuwa da masu ƙara zuwa na ima alkur'ani ne wasu ayoyi su sauka su ƙara ba da shaida a kan hujjarsu wadda suke rike da ita kuma malaka jibril ne yake zuwa yana ƙara ba da shaida a kan gaskiyar manzan allah a kan gaskiyar alkur'ani a kan gaskiyar wannan addinin a musulunci ana fahimta to qur'ani zai sauka kuma wata aya za ta sauka yanzu ma aya ta biyu ko aya ta baya da ta zo wajen ijazi wajen ƙara balaga da fasaha ta alqur'ani kila ta dara ayar da ta sauka a farko ana samun wannan dukkanin alkur'ani akwai ijazi amma wata aya wajen ijazi wajen nuna cewa qur'ani gagara koyo ne ya fi ƙarfin mutane wata ayar wajen fito da wannan tafi wata aya to alai hal anan abin da ake nufi shine annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'mini suna kan hujja amma kullum kuma suna ƙara samun hujja har zuwa alkur'ani ya gama sauka to Allah ta'ala yake cewa wa min qablihi kafin wannan mai bada shaida imam ce malaika jibrila ko mu ce alkur'ani to a gabanin sama kitabu Musa akwai littafin annabi Musa shi ma yana bada shaida akan gaskiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akan gaskiyar wannan alqur'ani akan gaskiyar addinin musulunci an fahimta imaman to ya matsayin littafin annabi Musa a taura ya matsayin sa yake imaman wannan hali ne a halin da yake jagora abin koyi littafi ne wanda ana koyi da shi mutane suna aiki da shi suna wato su aiki da shi jagora abin koyi da shi wajen tabbatar da gaskiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wato abin da yazo cikin at-taura ya dace da abin da yazo a cikin al-Qur'ani tunda a cikin at-taure yazo annabi karshen zamani zai bayyana ko ba haka ba kuma Allah ta'ala ya ambaci siffofin wannan annabi to shasa a yahudawa waɗanda suka musulunta irinsu abdullahi ibn salam da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ganin farko suka gamsu da cewa wannan shine annaban da Allah ya alƙawari cewa zai bayyana a ƙarshen zamani abdullahi ibn salam yake cewa falamma ra'aytuhu falamma ra'aytu tabayyantu anna wajhahu laysa biwajhi kadhab lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya je madina mutanen madina suka fito suka tarbe shi a bayan garin madina abdullahi ibn salam lokacin bai musulunta ba ya shiga cikin jama'a ya bi jama'a mutanen madina ya fita tare da shi da ya ji kusa da manzan Allah ya ga manzan Allah sai yake cewa da na gan shi na fahimci cewa fuskarsa ba fuskar makaryaci ne ta ya gane wannan saboda ya karanta siffofin manzan Allah a cikin mai a cikin attaura to a cikin attaure akwai dalilai da dama da suke nuna cewa annabi na ƙarshen zamani zai bayyana kuma ga irin siffofinsa to saboda haka ba wai mala'ika jibril ne kawai yake tabbatar da gaskiyar annabi muhammad ba wai alkur'ani ne kada yake tabbatar da gaskiyar annabi muhammad ko alkur'ani ba a'a hatta at-taura littafin da aka bai wa annabi Musa yana tabbatar da gaskiyar annabi Muhammad yana tabbatar da gaskiyar addinin musulunci yana tabbatar da gaskiyar wannan alkur'ani to shi kuma at-taure imaman abun koyi wa rahma kuma wa rahma tausayi ne jin kai rahma domin idan mutane suka yi aiki da shi musamman yahudu banu isra'ila da Allah ta'ala ya saukar musu attaura idan suka yi aiki da shi za su samu rahmar Allah a nan duniya sannan kuma gobe kiyama za su samu rahmar Allah Allah madaukin sarki zai saka su a gidan aljanna to anan dai Allah ta'ala ya nuna mana lalle annabi sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'minai suna kan addini na gaskiya kuma suna da hujja kuma kullum suna cikin ƙara samun hujja tun kafin mazo annabi Muhammad at-taura ya riga ya tabbatar da gaskiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to Allah ta'ala tambaya yayi amma ba samu ba kawo amsa anan ba afaman kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu shahidun minhu wa min qabli kitabu Musa imaman wa rahma yanzu shin wanda yake kan hujja bisa ga ubangijinsa kuma yana da akwai ta mai shaida yana bibiyansa yana ba da shaida kan gaskiyar abin da yake a kai sabon nan ma akwai littafin annabi musa yana tabbatar da gaskiyarsa yanzu wannan mutumin da wanda yake ba haka ba za su zamanto daidai ba za su zamanto daidai ba wanda yana kan hujja daga wurin ubangijinsa wanda kuma ya gina addininsa akan tatsuniya akan san rai ba kan hujja ba ba za su zamanto daidai a gurin Allah ba kamar da Allah ta'ala ya sa wata aya afa man kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahu yanzu wanda yake kan hujja bisa ga ubangijinsa da abin da yake aya ce daga alqur'ani dan Allah ya ce ina hujja ga Allah Allah ta'ala ya ce a cikin alqur'ani yace mu yi kaza kada mu yi kaza ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yace mu yi kaza kada mu yi kaza ko ijma'i na al'umma duk abin da yake na halal da na haram da na wato bauta wa Allah yana da hujja da gurin Allah to kaman zuyina lahu su'u amali shin za su zama to daidai da mutumin da aka tsawata masa mummunan aikinsa wata ba'u ahwa'ahum kuma suka mi san ransu duk abin da yake babu hujja sai da san rai ganin dama babu yadda za su zama to daidai a gurin Allah subhanahu wa ta'ala to wannan karantar da mu ake yi duk abin da za ka yi zama kana da hujja addini ba a yi da ra'ayi addini ba a yi da son zuciya domin menene addini addini shine abin da Allah ta'ala yake so ta yaya za ka san wannan abin Allah yana so ko baya so babu ba wato sadarwa tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala ba a yi maka wahayi ko ba haka bane ta yaya za ka san wannan abin da za ka yi ko kake yi Allah ta'ala yana so sai an samu sako daga Allah kuma sakon ta hanyar waye yake zuwa ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya zo karanta da mutane alqur'ani ya fassara alqur'ani ya bayyana alqur'ani kuma yayi bayani an tattara hadisansa to saboda haka duk abin da zaka da sunan addini ya zama to kana da hujja Allah ya ce manzon Allah ya ce magabata su ce sun ce ijma'i na malamai to da wannan addinin ka zai tsira amma ka shiga cikin kwashe-kwashe duk abin da hankalinka ya nuna maka matsayin addini kana yi to karshe mutum zai tashi a tutar babu Allah subhanahu wataala ya kiyaye Allah ta'ala ya ce ulaika yu'minuna bihi to wannan nan wanda suke kan hujja bisa ga ubangijinsu yu'minuna bihi sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko kuma sun yi imani da alqur'ani ulaika yu'minuna bihi sun yi imani da alqur'ani wa man yakfur bihi duk wanda ya kafircewa alqur'ani min al-ahzabi daga cikin kungiyoyi ahzab jam'u hizib hizib kuma shine duk jama'ar da za su taru akan abu daya ta siyasa ce ko ta akida ce ko ta sana'a ce ma'ana akwai abin da ya hada su sun hada sun hada kawunan su akai ko kuma wani addini ne ya hada ya hada su to sune ahzab kamar Allah ta'ala yake cewa kazzabat qablahum qawmun nuhin wa 'ad وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب kaga qawlu abin da ya hada su daban da mutanen Ad mutanen Ad abin da ya hada su daban da tsarin Fir'auna tsarin Fir'auna daban yake da tsarin mutanen Samudu Samudawa haka da mutanen Annabi Lut tsarin su daban yace Allah ya ce ulaika al-ahzab wadanda duk kungiyoyi ne daban-daban musamman idan ya zama na akwai rashin gaskiya an fi itilakin hizbu a cikin alkur'ani itilaki haka ba tare da kaidi ba wajen zargi amma idan yabo ake nufi za ta ula'i da hizbullah wadanda su ne jama'ar Allah amma galibi aka itilaki babu kaidi an fi kawo shi a fuskar zargi to Allah ta'ala yake ta man yakfur bihi min al-ahzab duk wanda ya kafiri cewa wannan alkur'ani daga cikin kungiyoyi yahudu ne ko nasara ne ko mushrikai ne ko majusawa ne sawa'un wadanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mukhatabar su ya isar da sakon alqur'ani gare su wadanda suka rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma wadanda suka zo bayan manzon Allah domin duk wanda ya zo bayan manzon Allah idan qur'ani ya isa gare shi an isar da alkur'ani gare shi kamar manzon Allah ne ya isar da sakon alkur'ani zuwa gare shi Allah ta'ala yake cewa cikin alkur'ani a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa uhiya ilayya hadha alqur'anu li unzirakum bihi wa man balagha ayyumini wahayi wannan alkur'ani li unzirakum bihi domin in gargaje ku da shi wadanda kuke raye su nake mu'amala da ku ina muhatabar wa man balagha da kuma duk wanda alkur'ani ya isa gare shi a kowane zamani saboda haka man yakfur bihi min al-ahzabi duk wanda ya kafirce wannan alkur'ani daga cikin kungiyoyi imma wanda suka rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko wanda suka biyo baya suka zo daga baya bai imani da alkur'ani ba fannaru maw'idu to wutar jahannama ita ce makomarsa mana ma'idu shi ne mazauni da aka yi masa alkawari da shi tar da wanda makoma Allah su wanda kare mu daga wuta a nan shi muhammadu shinki aminu shinki da yake cewa fadin Allah wa man yakfur bihi duk wanda ya kafir cewa alkur'ani min al-ahzabi ban naru ma'idu duk da ba kawo manzan Allah ba amma abin nufi a nan ce sarihun fi umumi risalatin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ayar tana nuna a fili sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga mammiya ce zuwa ga mutane gaba daya zuwa ga duk duniya har zuwa ranar tashin kiyama tunda babu wani annabi a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shasa Allah ta wa man yakfuri wa man sigatu umum duk wanda ya kafa kishi masa a kowane zamani a duk inda yake ta kafa cewa alkur'ani to bai samu tsira ba to wannan ya nuna cewa sakon manzan Allah sako ne wato risala ce alabiyya zuwa ga mutanen duniya gaba daya kul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an ya ku mutane ni manzan Allah ne zuwa gare ku gaba ɗayan ku kuma arsalnaka illa rahmatan lil alamin وما أرسلناك إلا كافة للناس تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا to yake cewa ana fahimtar wannan a cikin wannan aya kuma ya kar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karfafi wannan ma'anar a cikin hadisin sahih muslim hadisin da imam hadisin da Abu Hurairah ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsu muhammadin bi yadi na rantsi da Allah da ran Muhammadu na hannunsa mana na rantsi da Allah to kaga duk abin da manzo Allah zai yi rantsuwa kai yana da girma na rantsi manzo Allah baya bukatar sai ya rantsi kafin a gaskata shi ko ba haka ba to amma me yasa yake rantsewa dan ya karfafi ya nuna maka muhimmancin wannan sako da zai fada maka la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma babu wani da zai samu labari na a cikin wannan al'umma mana ummatu da'wa wannan al'umma wadda Allah ta'ala ya aike ni zuwa gare ta yahudiyun ba yahudi ne ba yahudi yake bayan manzo Allah sallallahu alaihi ya zo duniya ya fara da'awa duk bai yahudin da ya samu labarinsu wala nasaraniyu ko ba nasari kirista sun ma ya mutu bai imani da ni ba sannan ya mutu walam yu'min billadi qursitu bi har ya mutu bai imani da alqur'ani da aka Allah ta'ala ya aike ni da shi ba ya samu labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an fada masa cewa annabi Muhammad sallallahu shine annabinsa ya imani da manzo Allah ya musulunta yaki har ya mutu manzo Allah ya illa kana min ashabin nar shi dan wuta ne dan wuta ne yau da yawa in ka ce da su yahudu da nasara wanda ba su imani da annabi Muhammad ba ɗan wuta ne suna da shakka akan wannan ta ya za ku da haka to ɗaya biyu ne in ma ka yarda ka yarda cewa annabi muhammad shi ne annabi na ƙarshen zamani wanda kowa dole ya imani da shi ko kuma kada ka yadda da in dai ka yadda da cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne annabi na ƙarshen zamani wanda kowa dole sai ya imani da shi kuma natijar ita ce duk wanda bai imani da shi ba ya yake na wuta na wuta ne ya imani da annabi musa ya imani da annabi isa wannan kafin aiko da annabi muhammad da bayan aiko da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba maganar cewa ai duk addinai daga sama ne kuma a ce addinin samawiya addinin sama kuskure addinin sama kuskure ne na farko ne su addinansu addinin yahudu addinin nasara an canja abubuwa da yawa kuma abu na biyu ai addini guda ɗaya ne inna dina inda Allahil Islam annabi Musa musulunci annabi Isa musulunci annabi Ibrahim musulunci ne ma'ana addinin tauhidi addinin mika wuya zuwa ga Allah shine Islam addini guda ɗaya ne sai dai abin da ya sha babban shine me ash-shara'i shari'u sun sha babban yanzu ba muna cikin wata azumi ba يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا قوة سي إيماني أن فرلنتا مكو أذن كما يد أن فرلنتا ومتعنا لسي قابانو ثم واجبين سي أذن مو واجبين مي أذن أما ينين أذن مدين تبني وأن شين شريعة شبابا سنة سلة سلة تتام ديتي تبنتي suna da hukunce-hukunce na aure da na ciniki da zamantakewa zama hukunce-hukunce nasu daban da namu da wannan a shara'i a samawi ya zagaci amma addinin samawi wahid an fahimta su saboda haka dole ne duk ba yahudi duk ba nasare ya musulunta sa'id ibn jubair yana daga cikin tabi'ai yana daga cikin manya-manyan almajiran ibn abbas yana daga cikin manya-manyan malaman tafsiri yake cewa duk sanda na ji wani hadisi kamar da imam al-hakim ya kawo cikin al-mustadrak yake cewa duk sanda na ji wani hadisi to ina kokarin neman ayar da tana gaskata wannan hadisi a cikin alkur'ani duk sanda ji wani hadisi tunda ai hadisi yana fassara alqur'ani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun saboda zurfin ilmin sa irin yadda ya san alqur'ani na al-mahajir ibn abbas yake cewa duk sanda naji wani hadisi manzon Allah ina kokarin in duba cikin alqur'ani wace aya ce take daidai da wannan hadisi yake cewa na jima da jin wannan hadisi wanda muka karanta yanzu wallazi nafsu muhammadin bi yadi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar na jima da karanta wannan hadisi ina tunani wace aya ce ta dace da wannan hadisi ce har na zo na karanta fadan Allah man yakfuru min al-ahzabi fannaru idu ce wannan ayar tana gaskata hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata sai kuma yace al-ahzabu kungiyoyi da Allah ta'ala ya ambata anan al-milal kulluha dukkanin addini kowane addini in ba musulunci mutum yake ba to ya kafirce wa alqur'ani ya kafirce wa alqur'ani ya kafirce wa manzon Allah in ya kafirce wa manzon Allah ba shi ba samun tsira rahmar Allah a gobe kiyama kuma abin da yasa Sa'id ibn Jubair yake cewa babu wata aya babu wani hadisi da naji face ina neman tabbacin hadisi a cikin Alkur'ani ta yi zama to nafsi ta yi zama to zahir ta yi zama to ishara ta yi zama to ima'i iri na irin kai idan mun karanta ba za mu fahimci wannan ba sai wanda yake da zurfin zurfin fahimtar Alkur'ani wanda yake tadabburin alkur'ani to sha sa Allah ta'ala yake cewa li yadabbaru ayati to irin wannan fahimta ba a samu sai da tadabburin alkur'ani ga wanda Allah ta'ala ya bashi fahimtar alkur'ani to Allah ya arzuta mu da fahimtar alkur'ani wa man yakfur bihi min al-ahzab fa an-nar mu'id sai Allah ta'ala yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya tabbatar masa da gaske wannan alkur'ani ya nuna masa abu man kana ala bayyinatin min rabbi kana kan hujja da gurin ubangijinka kai da da sauran mu'mini wanda sun yi imani da kai bisa ga hujja kuke sannan kullum malaika jibril ko kuma alkur'anin kansa yana ƙara karfafar ku akan gaskiyar ku kafin nan ma littafin at-taura ya ba da shaida akan gaskiyarka da gaskiyar addininka saboda haka fala taku kada ka kasance fi miryatin cikin kokonto minhu dangane da wannan alkur'ani imma an kawo maka shubha domin ta yaya mutum zai samu kokonto dangane da alkur'ani a kawo maka shubha ayoyi waɗanda suke misali zahirin su gaba sun ci karo da juna to Allah ya ce kaza ga yadda Allah ce kaza to yanzu wannan alkur'ani gurin Allah yake da wasu da muke yin addinin musulunci suna yi wannan wajen rudar da masu karamin sani jahilai daga cikin musulmi to saboda haka gaskiyar wannan alkur'ani ya tabbata falata ku kada ka kasance fi miryatin cikin kokonto minu dangane da wannan alkur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu yadda za a yi ya samu kokonto dangane da alkur'ani to shine wasu malamai suke cewa an fuskantar da zance zuwa ga manzon Allah amma wasu ake nufi inda har manzan Allah ana faɗa masa wannan kaga wani min babi aula kenan innahu alhaqqu min rabbi wannan alqur'ani gaskiya ne da gurin ubangiji wata fuskoki da dama Allah ya tabbatar da gaskiyar wannan alqur'ani babban abin da ya tabbatar da gaskiyar wannan alqur'ani kalubalanta da Allah ta'ala yayi wa kafirai a zamanin manzan in kun isa ku kawo irin wannan alkur'ani ko da sura ɗaya tilo amma sun kasa saboda ka ya tabbata wannan alkur'anin gaskiya ne da gurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ki ce walakin na aksaran nasi duk da haka sai dai mafi yawan mutane da yi ku nuna za su yi imani da gaskiyar ta bayyana Kur'anin ba iya ture shi ba Kur'anin ba iya an karyata shi ba amma mutane ba za su yi ba don Allah bai so su da shirya ba shirya da wurin Allah yake Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan shirya wa man azlamu wa man awlamu mimman iftara ala Allah kadhiba أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون نعم الله تعالى يكشف من أظلم ممن افترى على الله كذبا waye wanda ya fi zalunci saboda mutumin da ya kirkiri ya ƙarya ya dangana ga Allah ومن أظلم من اسمي نعم ومن أظلم من افترى على الله كذبا نعم جزاك الله خيرا waye wanda ya fi ƙarya saboda mutumin da ya kirkiri ƙarya ya dangana zuwa ga Allah ulaika yu'raduna ala rabbihim waɗannan za a kawo su gaban ubangijinsu wa ya ƙuri ashadu kuma shaidu za su ce haula illadina kazabu ala rabbihim waɗannan su ne waɗanda suka wa ubangijinsu ƙarya ala a saurara la'anatullahi ala zalimin la'anar Allah ta tabbata akan azzalimai to bayan Allah ta'ala ya tabbata da gaskiyar alkur'ani ya fada mana kuma makomar wanda bai imani da alkur'ani ba sai kuma Allah ta'ala ya dauko wani bangare na yanayin kafirai na halin kafirai bayan baicin ba su imani da Allah ba ba su imani da alkur'ani ba ba su imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba su tsaya a nan ba sai sai suke kirkiran ƙarya suna dangana ga Allah subhanahu wataala Allah ta'ala yake cewa man azlum la ahada azlum wannan ya yi kirkiri ƙarya ya dangana ga Allah babu wanda ya kashe zalunci ƙarya ma ko ɗan adam kai masa ƙarya yana da girma abinda wani bai faɗa ba ka ce wani ne ya faɗa yana da girma balle mutum ya ce Allah ne ya faɗa Allah ne ya sa kuma Allah bai faɗa ba kuma Allah bai sa shi to wani mutumin nan ya fi kowa zalunci a irin ƙarya da suka kirkira su suka dangana ga Allah suna bautawa gumaka suna cewa suna za su cece mu gobe kiyama suna sabon Allah suna aikata munanan abubuwa kuma su ce Allah subhanahu wataala shine ya umarce mu da wannan kamar yadda Allah ta'ala ya bayyana wasu gurare a cikin Al-Qur'ani wa ya'buduna min duni Allahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum suna bautawa abinda ba zai cutar da su ba abinda ba zai kawo musu wani amfani ba gumaka kenan wa yaquluna suna cewa ha'ula'i wadannan gumakan da muke bauta musu shufa'a'una inda Allah za su yi mana ceto a gurin Allah gobe kiyama ka wannan ƙarya ce Allah bai faɗi wannan ba Allah hana su waye su bauta wa gumaka amma suka ce gumakan da za su cece mu gaban Allah gobe kiyama ka sun kirkiri ƙarya sun daga na zuwa ga Allah a wata ayar Allah ta'ala yake cewa wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha idan suka aikata alfasha zunubi munanan laifuffuka suka ce kalu wajadna alaiha aba'ana akan wannan muka tarar da iyayenmu da kakanni abinda suke yi kenan wallahu amarna biha Allah ne mai ya umurce mu da wannan Allah ne ya sa mu yi wannan kulka ce inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah baya umarni da al fahsha ba Allah ne ya sa ku ku aikata wannan ba to shine Allah ta'ala yake faɗa anan cewa wanda yake girgir ya dangana zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya fi kowa a zalunci to Allah ta'ala sai ya fadi sakayyarsu wanda yake girgir ƙarya dangana zuwa ga Allah wanda irin tanadi Allah ta'ala ya yi masa Allah ta'ala ce ula'ika yu'raduna ala rabbihim wadanda za a kawo su gaban ubangijinsu za a kawo su gaban ubangijinsu ai kowa zai zai tsaya gaban Allah ya ko yau mai hukumun nasu ne rabbin alamin da musulmai da wanda suke ba musulmai ba duk za su so su tsaya a gaban Allah subhanahu wa ta'ala to amma me yasa Allah ta'ala ya ce ulaika yu'raduna ala rabbi wadannan za a kawo su gaban ubangijin su da malamai suka ce domin wato a kunyata su a idon mutane halitta gaba daya a bayyana wato laifinsu a gara kunyata su gaban halitta gaba daya ita ce manufa da sa Allah ta rikita wula ka yi ororuna ala rabbi ta yi mutum yi laifi amma a hukunta shi ba tare da jama'a sun sa laifinsa ba da kuma yi laifin a yayata laifinsa sannan a hukunta shi wani ya fi zafi na biyu ya fi zafi kai laifi ba a sanar da laifinka ba a kai ka kotu ba wanda ya sani a ji a ɗaure ka wannan ya fi sauki a kan ka yi laifi a yayata laifinka a gidajen telebijin da rediyo da social media duk duniya an yayata da wane ga abin da yi wane ga abin da yi sannan a kai ka kotu a yi maka hukunci a ɗaure ka kaga wannan ya fi zafi to Allah ta'ala yake za a kawo su gaban ubangijinsu don kowa ya gan su a faɗi laifinsu a gaban halitta a tsara kunyata su to idan an yi wannan Allah ta'ala ki da waya kulul ashhadu ba nan za tsaya shaidu za su ce domin a gobe kiyama gobe kiyama kuma su ba da shaida waya kulul ashhadu shaidu za su ce haula alladhina kadhabu ala rabbihim to wadannan su ne wadanda suka yi wa ubangijin su ƙarya rabbihim Allah mahalicin su rabb Allah mahalicin su wanda ya halicce su wanda yake ba su lafiya wanda ya arzuta su wanda ya ba su abinci wanda yake ba su ruwa wanda ya halicci ƙasa suna tafiya ban ƙasa wanda ya arzuta su zariya da ya'a duk ba su kalli wannan ba kuma da suka kafirce masa ma ba su tsaya a nan ba suka kirkiri ƙarya suka dangana zuwa gare shi da butulcin ya yi yawa kazabu ala rabbihim suka yi wa ubangijinsu ƙarya al-ashhad ana wasu malamai suka ce al-mala'ik mala'ika mala'iku ne za su ba da shaida domin sai su ne suke rubuta ayyukan mutane wasu malu suka ce a annabawa domin kowa wani annabi gobe kiyama a zai ba da shaida akan al'ummarsa wa yau ma nab'athu fi kulli ummatin shahidan alaihim min anfusihim wa ji'na bika shahidan ala haula kiran tashi an kiyama kowace al'umma za a zo da annabinta yi ba da shaida a kanta hakan aka ce manzan Allah waje ina bika shahidin ala haula kai ma za mu zo da kai ya rasulallahi ka ba da shaida a kan al'ummanka zai dubu na aslam yake cewa gobe kiyama al'ambiya'u al'ashuhada'u ko al'ashadu arba'a masu ba da shaida kashi hudu ne akwai al'ambiya'u annabawa kamar yadda muka karanta aya yanzu wa yau mana ba su fi kulli ummatin shahidan alai min an fusihim waje na bika shahidan ala haula sai ke ce akwai mala'iku suna ba da shaida sannan al-mu'minun a وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليهم شهيدا الأمة المسلمة الأمة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم دام زوج شهيدا أكون الأمة المؤمنين ذات بعد شهيدا شنو يجي الأجساد الأجساد جكينكا قبل جكينكا ذات بعد شهيدا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم اليوم رانا نتاشي رانا نتاشي القيامة برانا تتواسى أولا رانا إجزام رفي باكينك suka farai bakin su a rufi za su su yi magana ba za su so su yi magana ba za su yi su yi magana ba wato kallimu na ayyihim hannayensu ne za su rika magana ya tsunka da kake cin abinci da su sai ka ji suna magana suna ba da shaida a ai ranar kaza kai kaza kai kaza kai kaza su ba da shaida kan kafirai wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun kafafuwan su suna ba da shaida ai kaji guri kaza kaji guri kaza to wannan rana ce ba ta wasa ba a Allah ta'ala ya ce wa yawma yuhsharu a'da'ullahi إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم Allah ta rage cewa lokacin kafirai za kai su wuta shahida alaihim sam'u kunnansu ne kunnuwa ne za su ba da shi kunnaka da kake ji kunnuwansu da suke jin maganganu da su su ne za su koma zamado suna magana Allah ta'ala a nan duniya yana nuna ikonsa amma irin yadda Allah ta'ala yake nuna ikonsa gobe kiyama ya wuce tunanin mutum domin rayuwa ta lahira daban ce rayuwa ta duniya daban ce ta gobe kiyama abubuwa na ban mamaki iri-iri suna faruwa to Allah ta'ala ke cewa kunnuwan za su ba da shaida gannan su idanun za su ba da shaida wa jurudun fatun fata za ta ba da shaida bima kanu ya'malu dangane abin da suke aikatawa to za su yi mamaki ya hannu da nake cin abinci kunne da nake jin magana hata wa qalu li juludin lima shahidtum alayna ya haka ya kuke bada shaida akan qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulli shay Allah ne yasa komai yana magana shi yasa wani kuka yi magana Allah da yasa kuke magana a duniya mu a duniya ba ma magana Allah ya sa kuna magana Allah ya sa baki da harshe suna magana a duniya amma mu kunnuwa da hannaye da fatu ba ma magana to Allah da yayi wancan a duniya yau shine yasa muka yi wannan magana wa yaqulu al-ashhad to bayan an kawo su gaban Allah kowa ya gansu an faɗi laifinsu kuma da shaida da masu shaida za su bayar nan ma za a ƙara ba su haushi za a ƙara kunyata su ha'ula illazina kazabu ala rabbihim wadanda su ne wadanda suka yi wa ubangiji su ƙarya ala ku saurara la'anatullahi ala zalimin da an Allah tsinin Allah ta tabbata a kan zalimi lalle ku babu shaka wannan abin da suka yi babban zalunci ne da suka dangana ƙarya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala hadisin abdullahi ya tabbata hadisin abdullahi ibn umar yake cewa hadisin bukhari da muslim Allah subhanahu wa ta'ala zai jawo mu'mini kusa da shi sai ya suturta shi ma'ana ya rufe masa asiri yace sai ya tambaye shi kai laifi kaza da kaza eh na yi Allah kai laifi kaza da kaza yace na yi Allah Allah ta zai rika lissafo masa laifukan da dai yayi a duniya kai kaza na yi kai kaza na yi kai kaza na yi to har yaji cewa ya halaka wannan waye mu'mini ke mu'mini ke zama tunda baya daga cikin sharadin imani zama to baka sabon Allah baya daga cikin sharadin zama cikakken mu'mini ya zama to me baka sabon Allah sai dai yana daga cikin sharadin ka zama to cikakken mu'mini idan kai laifi kai sauri ka tuba zuwa ga Allah to kai kaza yace nayi kai kaza yace nayi to har yaji cewa ya halaka ta kashe wuta sai Allah ta'ala ya ce duk laifukan da na karanta maka su ka tabbatar cewa kai na suturta maka su a duniya ba wanda ya sani saboda haka yau ma zan gafarta maka wanda yana ga cikin karamcin Allah dukan masu laifi ne wani laifin a cikin jama'a kake kowa ya sani wani laifin tsakaninka da Allah ba wanda ya sani wani sa'ilin kayi laifi baka san ma kayi laifi ba kai da kanka amma Allah sai ya suturta ka in Allah ya ga dama duk laifin da za ka yi fa Allah sai ya sa mutane su sani ko aboye kake yi don wani yana garin su ba zai laifi ba sai ya je wata ƙasa wani gari sai ya laifi don ba a ganin su kuma sai ya dawo garin su Allah ba zai nuna cewa ne yayi laifi kaza a gari kaza ba Allah sai ya boye ya suturta ka amma Allah ya ga dama duk laifin da ka yi sai Allah ya bayyana shi inda a ce duk laifin da muke Allah yana bayyanawa za mu iya zuwa masallaci mako ai ba za zuwa masallaci liman yana jan mutane a sallah yana fassara yana tafsiri ya buya ya wajen laifin wanda ya sani da ya zo masallaci an bayyana laifin liman ya haka wannan yana daga cikin rahmar Allah to shine Allah ta'ala zai ce wannan mu'mini na suturta maka wadannan laifuka a duniya ba fallashe ka ba ta yau zan gafarta maka su sai a ba shi littafinsa da hannunsa na dama sai shiga aljanna to sai mahallu shahid manzan Allah ya ce wa ammal kafir wal munafiqun amma kafiri da munafiqai fa yaqulu al ashhad su abinda shaidu za su ji a kansu sai manzan Allah ya karanta wannan aya haula alladhina kadhabu ala rabbihim ala la'natullahi ala adh-dhalimin da an Allah ta tabbata akan zalimi shaidu su faɗi wannan akan su Qur'ani dama hadisi yana fassara Al-Qur'ani to Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana kurakuran mu gafarta dukkan mu masu laifi da farko ne Allah ya hana mu fada cikin zunubi kuma idan shi dan ya fi karmu ka fada cikin zunubi muka fada cikin zunubi Allah ya gafarta mana kuma Allah ya ba mu ikon tuba Allah ya karba mana kyawawan ayyukan mu kurakuran mu Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta iyayen mu da malumin mu waɗanda suka rasu daga cikin yayanmu da ‘yan uwanmu Allah ya gafarta musu wanda suke raye Allah sa musu albarka wanda su lafiya mu Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya raba mu daga sharrin makiya shugabannin Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya imani da tausayi da adalci a cikin zakatan su Allah subhanahu wa ta'ala ya sika mana saukin rayuwa matsalolin rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya magance mana su duk wani alkhairi Allah ya datar da mu zuwa gare shi duk wani shari Allah subhanahu wataala ya raba mu da shi ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ayn rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk